الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna jaddada ma Allah godiya mai kowa mai komi mai yadda ya so yayin da ya so ya ba mu ikon haduwa da yan uwa masu tara albarka ba don komi ba sai don saboda ci gaba da karatu na cikin littafin alkawa'idul arba muna fatan Allah ya yi muna jagora ya ba mu ikon faɗin daidai Allah ya ya tausan mu dukkan abubuwan da muke tsoro Allah ya amintar da mu daga gare su abubuwan da muka roƙi Allah Allah ya ba mu fiye da su za mu tashi wajen da malam ya kawo abin da ya shafi ash-shafa'a haka ne alqa'idatu thaniya a alqa'idatu thaniya ba da yake cewa alƙa'idatu tsaniya ƙa'ida ta biyu annahum cewa su kafirai ya ƙuluna suna cewa ma da aunahu wato su abubuwan da muke kira muke bauta musu ba don komi muke kira su ba wata wajahna ilaihim kuma muka fuskanta zuwa gare su muka tai wurinsu illa li talabil qurbati wa shafa'a sai dan bukata alqurba ana cewa qurba neman kusanci wa shafa'a da kuma gobara ta shalikiya masu cece mu wannan shine abin da yasa suke bauta musu suke cewa ba mu kira su ba kuma ba mu fuskance su ba illa li talabil qurbati wa shafa'a sai dan son alqurba kusanci ku kusantar da mu zuwa ga Allah saboda mu zunuban mu sun yi yawa wa shafa'a kuma su cece mu saboda su ne wa'anda ba su ba su sabo to sai malai ke cewa fa dalilul qurbati dalili kuma abinda yasa muka ce cewa su wa'annan kafirai da suke kiran abinda suke bautawa cewa dan neman kusanci ne to akwai da farar Allah madaukakin sarki والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى Allah ya ce wallazi na takhazu wa'anda suka riki min dunihi koma bayan Allah auriya a masjidin tallamarinsu mi suke cewa suna cewa ma na abuduhu ba dan koi muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa Allah ce inna Allah yahkumu bainahum yawma fi ma hum fihi yakhtalifun Allah zai yi hukunci tsakanin shi cikin sabanin da suke yi sai Allah ce inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar lalle Allah baya shiryar da waɗanda suke kadhibun mai ƙarya ne kafar sannan kuma mai yawan kafirci yana yanzu farar Allah madaukakin sarki wallazina taqadu min dunihi awliya waɗanda suka riki koma bayan Allah majibintan su masoyansu suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba dan komi muke musu wannan ba sai dan saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah wannan shamil ya ya danganci wa'anda su suka ce a bauta musu da wa'anda ba suka ce a bauta musu akwai wa'anda su suka ce a zo a bauta musu za su kusantar da mutane zuwa ga Allah kuma aka zo ana kusantar da su akwai wa'anda a'a ba su suka ce a bauta musu ba kawai mutanen kirki ne amma sai aka zo ana bauta musu to Allah ya ce dai ranar tashi alƙiyama cikin wannan sabarin da suke yi Allah zai yi hukunci tsakanin su to shi yasa riƙen wani wanda ba Allah ba majibincin lamari yana da hadarin gaske Allah ya ce zai yi alƙalanci ranar tashi alƙiyama kenan duk wanda ya kamata ka jibinta ma lamarin ka shine Allah duk wanda ya kamata ka jibinta shine Allah da kuma wanda Allah ya ce ka jibinta mai lamarin ka kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba hadda ku da biki yahud da nasaru mashigin lamarin kuma soya duk wanda kan alakanta mai soyayyarka irin soyayyar da ake ma Allah ta mutu ya shiga shi yasa ranar tashi alkiyama za ka ga suna tsine wa juna to ya kuluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula ata'na Allah wa ata'na rasul kai suna cewa kai tun ina ba a ce mun yi wa Allah da manzon shi da yace rabba inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adallu as-sabil ce Allah ata'na sadatana shugabannin mu muke mata wa kubara'ana da manya-manyan cikin mu fa adallu as-sabil sai suka batar da mu hanya wadda take madaidaiciya ce rabbana atihim du'fayn min al'azab Allah ka ba su linkin balungin ka ba su azaba su tasu ta kansu sannan kuma azabar da za a mana a ba su atihim du'fayn min al'azab wal anhum la'nan kabira riwayat wata riwayat kuma wal anhum la'nan kathira Allah ka aza ka yi musu ka la'antar da su ka nisantar da su rahamarka nisantarwa mai yawa ko babban nisantarwa wannan duka ba zai kare su ba daga shiga azaba tun nan duniya za mu tun zai gyara ba wani wanda za ka bin ta lamari kuma bayan Allah ba wani wanda za ka ji kana zuwa kana cewa masoyinka ne wani waliyi ne wanzu Allah sallallahu sallama ya ce Allah ya ce man adali waliyan fa kada azan tubu bil harb duk wanda yayi gaba da masoyina duk wanda ya gawa da masoyina Allah yake cewa faqad azantu bil harb na kira shi zo mu yi yaki wanda hadisi ne ya inganta amma ka sani cewa masoyin Allah masoyin Allah shine wanda ke bin Allah sannan kuma yake bin manzo sannan kuma ka je ka ga duk cikin duk cikin alqur'ani da cikin hadisi ya ne aka ce abi masoyin Allah kawai cewa aka yi a abinda za ka yi ka zo ka yi mai sajada shine bin masoyi ko kuma ka zo idan an taba annabi kai shiru idan an taba sabbai kai shiru idan an taba shi ka zo kai ta bashi kariya shine soyayya ko kuma ka zo kullun sai ka ga falalar shi guda 100 wannan ba shine soyayya ta auliya wallahi ba ba haka ake son masoyan Allah ba yadda ake son masoyan Allah kawai addu'a za ka yi musu in suka yi daidai kaga inda suka yi kuskure kuma ka bayyana da cewa sun yi kuskure ne tunda cewa ba su kuskure wannan ma kuskure ne sai mala yake cewa wa dalilu shafa'ati dalili kuma wanda ke nuna cewa su abin da yasa suke kiransu saboda su cece su gobe ranar tashar kyama Allah yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta ma min dunillahi kuma bayan Allah ma abin da la yadurruhum bai cutar da su wa la yanfa'uhum kuma bai amfane su dama Allah wajen ya yanke ma mutane hujja akan cewa bauta ma wani wanda ba shi ba kuskure ne to hanyoyi da yawa duk wasu hanyoyi wanda ya kamata hankali ya gane sai da Allah ya wataran Allah ya nuna cewa duk wanda ba shi yayi halitta ba to bai kamata ka bauta ba in kuma mutum ya raya yace shi yayi halitta to idan ba shi yayi halitta ta da ba kafin yanzu zuwan shi to bai kamata ka bauta mishi wadda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wanda ya halitta ku Allah ce wallazina min qablikum la'allakum tattaqun sannan kuma wata ran Allah yana nuna kasawa abubuwan da ake bauta ba to yadda Allah ke cewa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum shine kasawa kamar yadda annabi Ibrahim ya fito na fito da mutanen shi wajen wa'annan hujjoji wanda yake kafa mu cewa wa'annan abubuwan ba sai cancanta a bauta ba na farko yake cewa watulu alaihim naba'a ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun Allah yace ka ambata musu kissa annabi ibrahim lokacin da yace ma baban shi da mutane shi ne kuke bauta ba sai yace qalu na'budu aslaman fa nadhallu laha akifi suka ce na abudu asnamun muna bauta mu gumaka ne fa nazallu laha akifin kuma mu ba mu gushe ba ko kuma ba mu shuɗe ba mun doge muna ta durƙoso muna ta durƙusawa wajen su wa'annan abubuwan bauta sai annabi ibrahim ya ce qala hal yasma'unakum idh tad'un shi idan kun kira su suna ji su karba muku aw yanfa'unakum aw yadurun ko kuma suna amfanin ku ko suna cutar da ku sai ce qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yafalu suka ce a haka muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi shine muke samu gidi sai ce fara na ƙarƙuntum an tumu aba a kunfi dalalin mutum ya ce da ku da ma uwayenku da suka gabata wala ku kasance cikin ɓata mabayyana tun da idan ba ɓata mabayyana ba wanda idan ka kira shi bai ji idan kana son ya amfani ka bai amfanin ka idan cuta ta zo bai iya tunkure ba tun kake bauta ba قال أفرأيتم ما كنت تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون يأتي أفرأيتم ku bani labari ma kuntum ta'budun da ku da abubuwan da kuke bauta ba kuma bayan Allah antum wa aba'ukum al-aqdam yace fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yace gaba ɗayan su makiyana ne sai ubangiji Allah sai ce ni allazi khalaqani fa huwa yahdi yayin da zai ce wa ne rabbul alamin inna mu ba mu yarda ba dan mi sai ce allazi khalaqani shine wanda halice ni fa huwa yahdi kuma shi yake shirye da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shine wanda yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqini kuma shi yake shayar da ni wallazi yumituni thumma yuhyini wanda shine zai kashe ni sannan gobe da tashar kiyama ya tada ni yace wallazi atma wallazi yumituni thumma yuhyini wa idza maridtu fa huwa yashfini wa idza maridtu fa huwa yashfini idan ban da lafiya shi ke bani lafiya wallazi yumituni thumma yuhyi sai ce wallazi adma'u an yaghfira li khati'ati yawm al wanda nake fatan gobe ran tashar kiyama ya gafarta min da zunubai karshe da yake ce musu yawma la yanfa'u malun wala ban ranar da dukiya da ƴaƴa ba su amfani yawma la yanfa'u malun wala ban sai ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa ubangiji shi da zuciya da take kubutarta sannan kuma zuciyar nan kubutatta annabi ibrahim sai da je ma Allah da ita da Allah na cewa wa inna min shi'atihi la ibrahim sai Allah ce min idza rabbahu bi qalbin salim wa inna min shi'ati na daga cikin jama'a ko shi annabi muhammad ko kuma annabi nuh sai Allah ce la ibrahim akwai annabi ibrahim sai ce idza rabbahu bi qalbin salim saboda ya zo ma ubangijin shi da zuciyar da take kubutatta daga shirka daga koyi illa man ata Allah bi qalbin salim izza rabbahu bi qalbin salim to wannan duka ya nuna musu kasa wasu sannan kuma lokacin da suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin wane ne ya kakkare gumakan su da ya kakkare su sai suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wane ne ya aikata wannan aika aika ga ubangijin nan mu innahu lamina zalim lalle ya kai babban azalim sai ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suka ce mun ji wani matashi yana mummunan maganganu akan wa'annan abubuwa ibrahim ake ce mai tana yiwa shi wannan abu ne sai ce qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi da Allah shahid ce ku je ku kawo shi a yi mishi abin da za a yi mai gaban idon kowa yana gani idon kowa yana gani qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ka aikata wannan sai ta bal fa'alahu kabirun hadha fasalu in kan yanke kun ko san kai su ba ka sanan ba ce faraja'u ila anfusihim fa qalu innakum antum adh-dhalimun da suka koma zai ce kai ku ba ku da wayo ku yanzu za a zo a ce muku wannan abubuwan suna magana kuma ba wannan ku je ku koma abin nan sun manuki su ala ru'usihim da suka dawo suka ce mai laƙada alimta ma haula iyan zai ƙul suka ce kai kasa wannan ba su magana kuma kace musamman su ce ƙala afa ta abu duna min dunin lahi ma la yan fa'o kuma shi'an wala ya zuru kun ƙuffin lafin wani ma ta abu da min dunin lahi afa la ta aƙilu ce ku ba ku da hankali ne kuna bauta musu da hujja ta ƙare ko mai ƙare sai ce ƙalu har ku ho wasu ru'a da ta ku to wallahi ku ƙone shi wanga mutum ku ƙone shi sannan ku taimake ubannin gidajen ku je wansu ru'a da ta ku taimake su ashe ba su suke taimakon ku to sai Allah nan yanzu yace suna bauta maku ma bayan Allah ma la yadurruhum abinda bai cutar da su wala yanfa'uhum sannan kuma bai amfane su wa yaqulun suna cewa haula shufa'auna inda Allah wannan su ne wa'anda wa'annan su ne shufa'auna wato masu ceton inda Allah wajen Allah da an je wajen Allah wa'annan su ne wa'anda za su cece mu to sai ma yake cewa wa shafa'atu shafa'atan shafa'atun manfiya wa shafa'atun musbata shafa'a dai guda biyu ce akwai shafa'a ceto wanda alqur'ani ya tabbatar da cewa akwai ceto sannan akwai qur'ani wanda ya ya kore cewa babu wannan ceto to sai malam wajen shirki yake cewa yahtaddu ahadu shirki wal kufri bi annahum lam yad'u ma'budatihim al batila wa lam yatawajjahu ilayha illa li talab al qurbati wash shafa'a wa qad istahaqu bidhalika an yukaffirahum annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqatilahum wato mutane wanda suke masu shirka da kafirci suna yin hujja da cewa bi annahum lam yad'u ma abudatihim abubuwan da suke bauta ba dan komai suke bauta musu ba albatila da take na banna walam yatawajjahu ilaiha ba dan komai suka fuskance ta ba suka da kufa ka'in da na'in suna bauta mata illa li talabil qurba sai dan saboda su samu kusanci wa shafa'a da kuma ceto wa qad istahaqqu bizalika yace da wannan abubuwan da suke yi sun cancanci an yukaffirahum annabi manzo Allah ya kafirtar da su wa qatilahum kuma ya ya yaƙe su ta ake nan yanzu wani mutum wanda zai zo ya duko ba ka'in da na'in yana cewa akwai wani mutum wanda mu abinda ya samu ke bin ɗari ƙashi saboda ranar tashin alƙiyama riga dubu saba'in zai zo riga guda ce mai aljihu dubu saba'in kuma kowane aljihu dubu saba'in zai ɗauki mutum dubu saba'in ciki to kaga wannan shirme ne duk wani ahalus sunna yana iya ce wannan shirmen banza da wani saboda cewa da kake riga dubu saba'in ka kare ta ayar alkur'ani alkur'ani ya daici cewa alkur'ani ya yi kama bada kumta hudu kama bada kumta hudu kuma yadda allah ya farar da ku haka za ku koma da shi sannan allah ya tuwa kama halakanakum awwala marra za ku koma ma allah kamar yadda muka halicce ku farkon zuwa sannan a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa za a tashi ranar tashi alkiyama mutane suna tsirara ba kaciya ba riga ba wando ba takalmi ba komi kamar yadda Allah ya halicce su zuwan farko haka mutane za su sake za a sake tada su to kaga yanzu in gace a'a shi wani zai zo da riga dubu mai aljuhu dubu saba'in mai wane ne wane ne ana ranar tashi alkiyama sai mu ce ƙarya ne sannan duk waɗanda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a sa musu sutura shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana su ya aka yi aka mance da shehin ka ba a gaye shi ba manzo Allah ya ce muna hafiza alqur'ani wanda yayi aiki da shi to za a zo da shi domin a sa ma mahaifan shi alqur'a a sa ma mahaifan shi tufafi kaga shehun kake nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai ƙarya ce kake ko ka ce manzo Allah ya mance kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako ku kuna faɗi mu muna faɗi kowa duk musulmin duniya suna faɗin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ballagar risala wa addal amana duk risala sakon da aka bashi ya isar amana da aka bashi ya isar kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaishe hin ka ba kenan shehin ka shine ya ƙarya shine ya ƙarya cewa zai zo da riga mai aljihu dubu saba'in ba wani aljihu dubu saba'in ka yi ma Allah aiki yana cewa duk wanda ya gan shi duk wanda ya so shi zai jiga aljanna wannan ƙarya ce kawai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai ce ma duk wanda duk wanda ya ganshi na aljanna ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal da wayani duk sun ganshi akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina yake yana huta ga munafikai ne wanda suka rayu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna huta don haka idan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai bai isa ya kai ka aljanna dole sai kai manzo Allah da'a dole sai ka manzo Allah da abinda ke nuna kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kai kokari ka bi sunnar shi abinda yayi kai abinda bai baka kai wannan shi ke nuna cewa kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shine zai saka samu ceto gobe tashi alkiyama amma dai idan kana son ka samu ceto ran tashi alkiyama sai zama da cewa kana nan kana bin wasu mutane waɗanda suke ma shaci fadi waɗanda suke ma ƙarya to wannan abubuwan zai sa ba za ka samu ceto ba sai ba laiga cewa ash-shafa'atu lughatan min ad-dammi wa da'al alil wahidi ithnain abinda ake ce ma ash-shafa'a yace min ad-dhammi alaikum salam daga cikin hadi abubuwa ne guda biyu wa ja'al al-wahid ithnayn ka sanya abu biyu abu guda ya zama biyu an gane abu guda ka sanya shi ya zama biyu kamar yadda yake ana cewa ash-shafa ash-shafa kamar yadda Allah ya ce wa shafi wal watr ko wal witr duka an karanta wa shafi wal witr ash-shafa duka abubuwan da suke biyu biyu biyu shine ash-shafi'i kamar yadda wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yammanta cikin sallah shin raka'a idan kana cikin abin nan sallah az-zuhr shin uku ne ko hudu ko kana cikin la'asar wannan abin da ya shafi kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyatrahi shakk sai ya jefar da shakka idan ka jefar da shakka to sai ka gina akan abin da yake yakini misali yana shakka cewa raka'a hudu ne ke ga sallah shin wai uku wannan raka'a ta hudu ce na cika sallah ta na kare ko kuma ta uku ce ka ake nan menene shakka shakka shine mi ta hudu ce amma shi yakinin kat kana da yakinin kayan uku wanda to manzo Allah ya ce to ka jefar da shakka shakka ita ce ta hudu kenan ta hudu ne sai ka jefar da sai ka duka yanzu raka'a ka hudu sai manzo Allah yake cewa sai kuma ya kawo raka'a guda idan ya zama da cewa wannan raka'a da ya kawo misali ta hudu da ya kawo ta hudu ce dama asali ta hudu ce to sai yake cewa shafa'na lahu salatahu to wannan ta hudu sai ta ce ta mishi sai ta yi mai ceton sallar shi ko kuma sai ta yi mai shafa'i na sallar shi sai zama da cewa dama sallar raka hudu ce kuma ta zama shafa'i da shi idan kuma ya zama na a'a ta biyar ce wanzu da sanar sai yake cewa za su kasance durmuyar da hancin shedan ne ne shahid malu shi ne shafa'na lahu salatahu da ba fito muke ba to ma da yake cewa shar'an a shar'ance at-tawassutu lil ghairi fi jalbi naf'in aw daf'i dhar wato abin da yake ce ma shafa'a ceto shine wato tawassut ka shiga tsakani lil ghairi ga wani fi jalbi naf'in wajen kawo ma mutun amfani aw daf'i durin ko kuma wajen tunkuɗe ma mutun cuta kamar yadda ake nan duniya idan wani mutum misali aka karbe mai kayan shi ya gabe ba yadda zai sai je ya samu masu fada aji kaga sai a zo a yi sai a zo sai shi wannan mai fada aji sai ya shiga tsakanin shi da tsakanin shi wanda ya karbe mai kayan shi sai ya ce a ba wa da kayan shi saboda namu ne kaga jalbi na fa'a kenan ko kuma wani mutum ya zo ya yi wani laifi ko kuma a ce ya yi laifi ana son za a cutar da shi sai ya samu wani mutum sai ya zama da cewa wannan mutum ya cece shi sai ya tunkuɗe mai wannan cuta da yake ciki malaka cewa a samu shafa'a ceto dai ya kasu kashi kashi uku an gane musbata da manfiya ita musbata ita kashi guda ne manfiya kuma kashi biyu ne musbatatun hiya allati tutlabu min Allah wadda an tabbatar da ita ita ce wadda ake nema daga wajen Allah wa yashtaratu fiha cikin ta akwai sharadi guda uku na farko iznullahi bishafa'a Allah ya izini cewa ashe a yi ceto duk in ka samu kanka cewa da Allah ya izini da bai izini ba akwai mai aljudu bisa bayan da zai zo abin nan za a yi ceton to ƙarya ne ba ba yadda za a yi to wannan ce shafa'a ta ka an kore ta iznullahi bi shafa'a Allah ya izini da cewa a yi ceto sannan wa ridahu an shafi' yarda ga wanda zai je ya ceto ba kawai ne ba mutum ya zo ya dole da diga shi dubu a mai aljihu dubu saba'in da kurukuru idan shi ya zo ya je ya shi ceto shi ba lokacin nan duk idan shi sai zuru zuru yana na yana gani a nema kuma shi za ta kasance sannan wal mashhur sannan da kuma shi ma wanda za a ceta ba kawai wanda ya ga dama ne ba kawai a ce je ka yi ceto an yi mun samu magana guda ko Allah ya yarda a yi ceto sannan abu na biyu Allah ya yarda ya ce wa na je ka yi ceto kawai na uku kawai sai ka je ka ce duka ce ita yan gidanku a sannan al mashhur sannan Allah ya yarda da wanda zaka ceto Allah ya ce je ka ceci wani an gane wannan shine sharuɗan ceto to sannan abu nabi malaka tafi ma ya kadiru alaihi al-makhluq cikin abinda wato halitta abun halitta yana da iko akan shi tasihhu bi arba'ati shurut ita ma ta tana inganta da sharuɗa guda hudu kada komi ka ce abin nan ka je ka ga wani malami ka ce malam komi ka ce malam ya cece ka nan duniya da lahira ma zai ce a ba haka ne ba na farko malam yake cewa ta ce ku bi arba shurut hadiran wannan sharuɗin su ne waɗanda ake sa wajen al-isti'aza neman tsari da al-isti'aza neman taimako da neman agaji da al-isti'ana neman taimako da duk wasu sharuɗa da kake ganin ana cewa haramun ne wanda kai in kai ma wani wanda ba Allah ba kuma mu kuma muna amfani da wannan kalma sai ka rasa yadda aka yi to wannan sharuɗa su ne idan sun cika ka je ka yi da wani mutum neman taimako ni ne yanzu idan ina neman taimako to sai sun cika wannan sharuɗan sannan neman taimako ne an gane to malai yake to na farko hadira ne kasance yana na wanda zaka nemi taimakon shi kada kawai wani ya karbe ma kayan ga ka zo ka ce shehu dan fodiyo ba ko shi wancan wanda mai kama da 'yan siyasa ya ba kai duka in kai wannan malam shirka ce kai inda wanda yana nan ne ga abin nan koda ba musulmi ne ba kacce je amso ba kan kuma ya amso ma ya yi wancan wanda ya mutu bai nan hadiran yana nan sannan hayye kasance yana da rai hayyan yana da rai sannan yana shiga cikin ma'anar yana da rai ka kira shi da waya ya kira shi da waya yana yawa yana tsawon abu ne yana ya kira ya ce jama'a kayan kayan gangan ya kawo shi sannan kadirin yana da iko yana iyawa kadda ka zabo wanda bai da iko ko kaiwa baka ma zaɓa wanda bai da iko kawai ka ga wani ɗan yaro ɗan ƙararrami ka ce da allah an karɓe min kaya na hanyar illela yana so ka karɓo min yaro ya ce mene ne hanyar illela inda bai ma san me hanyar illela ba sannan kuma sababan ya kasance shi sababi ne wata hanya ce an gane sababa kakka doyar cewa shi da ya je to kamar kaɗan gada lauje ne an gama da ya je an gama nan ka ɗauke shi cewa sababi ne idan ka ɗauke cewa sababi ne ba wai shi ne ke tasiri ba allah ne ke tasiri to wannan shi ne sai a ce neman ceton ya in gaza kayi kayan abin da kake so to na gaba manfiya wadda take an kore ta allati nafaha alquran wadda alqurani ya kore wa hiya allati tutlabu min ghairi la ita ce wadda ake neman wurin wani da ba Allah ba fi ma yaqdiru alaihi illa Allah ciya abinda ba mai iko da shi sai Allah ha fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah ba wanda ke da iko da shi sai Allah kai kuma kace kana neman shi kana neman shi wurin wani mutum to ka doko ka doko ka doko hotar gashin ka ka doko karan gashin ka ji zago ne to ka sarka hukumomi da za a yanka kare ta malai yake cewa hukumuha shirkun akbar wannan hukuncin da shine shirka babba duk lokacin da kawai ka je wajen wani kabari ka ce ina neman ka cece ni gobe alkiyama in shiga aljanna kana zuwa kana kai abin nan nan wajen wajen nan hita nijar ɗin kalwa kalwa take ka kaula hago ha cuta cuta kana zuwa kana kai kana kai ci maka kana kana neman kana neman taimakon su kana neman su cece ka kana shi ma da kanshi nan cikin kabarin nan ceto yake nema to sai malai yake cewa ita kuma shafa'an nan wanda take musbata an tabbatar da ita to ita ma za ka su kashi biyu akwai wadda khasatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam la yushariku fiha ahad ta kebanta ne kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yushariku fiha ahad ba wani wanda ke musharaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ke tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ta ta farko akwai da yake ma ash-shafa'atul uzma wato shafa'a wadda take mafi girma wannan ita ce shafa'a wadda take mafi girma wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 'yan aljanna da 'yan wuta gabaɗe sun shiga cikin damuwa wanzu Allah sallama bayan 'yan aljanna sun tafi wajen annabawa sun ta wajen annabi nuhu sun ta wajen annabi ibrahim sun ta wajen annabi musa annabi isa an ta wajen annabi adam kuma ba a samu cewa komi ba sai a je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya tashi ya roki Allah da wasu kalmomi wanda shi ma lokacin da ya faɗi hadisin bai san su ba a lokacin ne za a sanar da shi wa'annan kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace to ɗan aljanna su shiga aljanna ɗan wuta su shiga wuta wannan khasa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi sallama sannan ta biyu fi ammihi abi talib an yukhaffafa anhu al'azab cikin ga an me shi abu talib abu talib mun san ya mutu ba musulmi ba akhiru ma qala huwa ala millati abi abdul muttalib abu na farko karshe da yace cewa yace shi yana bisa hanya ta abdul muttalib shi ne farko karshe abin da yace da haka duk wanda zai ce ma shi abu talib ya musulunta ya musulunta to gaskiya ba magana gaya mata gaskiya ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya so ya musulunta amma kuma bai musulunta ba to amma saboda yadda ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka ma da'awa addinin musulunci to sai Allah ya sa a khaffafa mai azaba wannan ita kadai ce aka keɓance manzo Allah sallallahu alaihi ita sai Allah ya khaffafa mai Allah ya khaffafa mishi azaba da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi to sai kuma shafa'a ta gaba shafa'atu fi fatiha abwabil janna wato cetanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai saboda abu da kohoyan aljanna ko kohoyan aljanna lokacin da za a shige su to sai an yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kuma yayi roƙon Allah sannan kuma abu da kofofin aljanna to sai malai yake cewa akwai wadda take ita kuma shafa'a ce ammatul lirrasuli wal anbiya'i wal mala'ikati wal muwahhidin wal afrati al afad manzo Allah da malaka cewa amma akwai shafa'a da take gama gari ce lirrusuli ga manzanni wal anbiya da annabawa wal mala'ika da mala'iku wal muwahhidin da masu tauhidi wal afrat da kuma wa'anda suke yaran da suka rasu kafin su balaga sune malaka cewa al afal yaran da suka balaga kafin wato su samu su balaga suka rasu to su ma suna ceto ga waɗanda suke mahaifansu ne da kuma sauran wanda hadisi sun inganta gare su to sai ma da yake cewa fi rafi darajatil muwahhidi na farko akwai waɗanda su masu tauhidi ne da Allah zai sa mala'iku ko masu tauhidi su yi ceto saboda a ƙara daga darajarsu kamar da ana gita wallazi na amanu wata ba aka hun durriyatuhun bi imanin alhaƙa na bihim durriyatuhun wa ma alatinahun min amalihim mai shai kullum ne in ma kasa ba rahi Allah ya ce wa'anda suka yi imani su ma zuriya sai suka yi imani to sai zama da cewa su sun yi imani amma zuriyar su imanin ta bai kai aikin ta bai kai aikin wancan ba to Allah ya ce maimakon a ce wa'anda su dawo ƙasa sai wa'ancan wa'anda za su ce ma Allah wato darajar mu jin daɗin mu ba zai cika jin daɗi ba sai muna tare da ƴan uwanmu sai Allah ya daga darajar wa'annan kuma su je wurin wa'ancan Allah ya sa su aljanna gaba ɗaya sannan kuma shafa'a ta bi wa'anda kowa ga magari suna yi wa'anda kawai ake haramta ma ita su ne masu yawan cinuwa ta Allah cinewa ne cinan ne dai babbe kaza masu yawan zagi wa'annan su ka ranar tashar kama in sun shiga aljanna ko ba su cikin wa'anda za su yi ceto ba a ba su gefe za a ce ku koma gefe sannan na gaba fi manista haƙa da hulun na minal muwahidin Allah ya dukula a ceci mutum wanda ya cancance shiga huta amma ba zai shiga huta ba saboda yana da tauhidi ya cancance shiga huta sai Allah ya ba ko mala'ika ko kuma cikin annaba ko cikin manzanni ko cikin muwahidi Allah ya ba wasu wa'anda cetonsu cewa su cetuwa ne sai ya cece su ya kai su sannan kuma shafa'a ta uku kiman da kalan nar minal muwahhidin bi an yakhruja minha cikin wanda sun riga sun shiga saboda kurakure da suke kuma Allah bai ga dama ya yake musu ba Allah ya sa su cikin wuta karshe sai Allah ya sa a ceto su su shiga cikin aljanna malaki ta fa shafa'atul manfiyya ash-shafa'a al-manfiyya wadda aka kore alaikum salam ma kanat tutlabu min ghairi Allah wadda ta kasance tutulaba ana neman ta min ghairi lahi gurin wanda ba Allah ba kima la yaqdiru alaihi illa Allah cikin wanda ba wanda ke da wannan sai Allah wa dalilu qawluhu ta'ala dalilu fa Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka imani an fi ku ciyar mimma razaqnakum abinda muka azrata ku min qawli kafin wani ne yazo an yi a ce yawmun labai rufihi ba kasuwanci a cikin wannan wala kullatun ba wata shoyayya wala shafa'a sannan ko ba ceto sai Allah ce wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalimun wal kafiruna hum zalimun duk wanda a kafiri babban azzalimi ke a wani wanda ya yi shi zalunci wa shafa'atul musbata ita kuma shafa'a wadda aka tabbatar da ita هي التي تطلب من الله إذا تودع أكي نيما وجه الله والشافع مكرم bishafa'a wato ashafi wanda zai ceto an karrama shi ne an girmama shi ne bishafa'a da cewa shi ya ceto wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa 'amalahu ba'da al-izn wato wanda shi kuma za a ceta shine wanda Allah ya yarda da magana shi wa 'amalahu da aikin shi ba'da al-izn bayan izini kama qala ta'ala man dhal ladhi yashfa'u wa ya isa ya ceto inda hu wajen Allah illa bi izni in ba da izinin Allah wa isa ba wanda ya isa to sai ma da yake cewa alqa'idatu thalitha qa'ida ta uku annan nabiy sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zahara ya bayyana ne ala unasin ga wasu mutane mutafarriqin fi ibadati sun bambanta daga cikin bautar su minhum man ya'budu almala'ika daga cikin akwai wanda mala'iku suke bauta ma wa minhum man ya'budu alanbiya daga cikin akwai wanda annabawa suke bauta ma wa minhum man ya'budu alashdar akwai wanda itace suke bauta ma wa minhum was-salihin akwai wa'anda wa minhum man ya'budu al-anbiya akwai masu bauta ma annabawa was salihin akwai wa'anda mutane na gari suke bauta ma wa minhum man ya'budu al-ashjar akwai masu bauta ma itti wal ahjar akwai masu bauta ma duti wa minhum man ya'budu ash-shams akwai masu bauta ma rana wal qamar da wata wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yake su wa lam yufarriq bainahum manzo Allah bai ce a to kai tunda annabi kake bauta ma kuma annabi zan Allah ne ka tayi an yafe ba kai kuma tunda mala'ika kake bauta ma sai kai kuma ka bar bauta ma duti kai kuma ka bar bauta ma wata kai kuma ka bar bauta ma rana rana faduwa da kai a manzo Allah bai ce wanda ke bauta maka da wanda ke bauta maka da dubba ne suke ba da mai bauta ma annaba annabi da mai bauta mala'iku da mai bauta ma duti da mai bauta mutane na gari da mai bauta ma itace da mai bauta duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su wajen yaki lokaci guda والدليل قوله تعالى دليل قول الله مدوكين sarki وقاتلوهم Allah ce ka yake su su kafirai hatta la takuna fitnatun hayya kasance babu wata fitina saman kasa fitina ita ce ashirk hayya kasance ba wata shirka wa yakuna dinu kulluhu lillah wannan ayya ta da cikin suratul anfal Allah ya ce hayya kasance addini gaba ɗaya na Allah ne kenan addinin bauta gumki addinin bauta ice addinin bauta gumaka addinin bauta annabawa addinin bautar salihan bayi addini mai zuwa kai abin nan masu bauta mashi hunne duka Allah ce su kasance gaba ɗaya Allah kawai suke ma wannan ba wani shehi an gane wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah ai ya kasance Allah shi kadai ake bauta ba to sannan a bar yaki idan ba haka nan ba kowa ya doka kitabu tori ta karantarwa wallahi kada ka ga cewa abin nan ka ce ka kare karatun kitabu tauhid ko ka kare karantar da tauhidi tauhidi za ka ta karantarwa har ya kasance addini kowa ya kawai yana bauta ma Allah shi kadai to sai ma lake cewa dalilin shamsi wal qamar dalilin cewa bai kamata a bauta ma rana da kwata ba shi ma a rarrabe ba dan ya shiga cikin wani hatta wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillahi ya shiga to sai ma lake cewa fada Allah madaukakin sarki wa min ayatihi na daga cikin alamu wanda suke gano suke nuna cewa Allah shi kadai tantanta abota ba farar Allah madaukakin sarki wa min ayatihi al-lailu wan nahar Allah daga cikin ayoyin Allah akwai al-lailu wato dare wan nahar da wuni wa shamsu wal qamar akwai rana da wata sai Allah ce la tasjudu lish-shamsi wal qamar kada ku sajada ga rana ko kuma ga wata to Allah gawa za mu yi sajada Allah ce wasjudu lillahi allazi khalaqahun ku yi sajada ga Allah da ya halicce shi rana da wata ku yi sajada gare shi in kuntum iyyahu ta'budu in dai daga sai kuke shi kuke bauta ba in dai daga sai kuke neman kusanci kuke to ku kusanta zuwa gare shi in dai daga sai kuke ceto kuke so to ku kusanta zuwa gare shi ku yi mai sajada Allah ya tawo dalilul mala'ika dalilu kuma na bautan mala'iku wala ya amurakum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba ha abada Allah bai yi muku umarni an tattakhidhu almala'ikata cewa ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban koma bayan Allah ya abin nan kishiyoyi Allah ba zai muku umarni da wannan ba sai Allah ce a ya amurukum bil kufri ba da antum muslimin kin Allah zai umarce ku da kafirci kaje fa Allah ya ce wala ya'murukum wala ya'murukum wata riwaya an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah ba zai muku umarni ba ku riki annabawa al mala'ika mala'iku da annabawa arbaban kishoyi kuma bayan Allah abin bauta kuma bayan Allah sai Allah ya ce ah aya'murukum bil kufri shin zai umarce ku da kafirci ashe bauta ma annabi ko bauta ma mala'iku kafirci shin zai umarce ku da kafirci bayan ku kasance musulmi da sai malai yake cewa hadhihi alqaida wannan qaida dalilun wadih wato dalili ne wanda yake karara wa jaliyun kuma yake a fili fi raddi ala man yaqulu cikin raddi ga wanda ke cewa inna shirka lalle shirka yakunu faqat fi ibadati al-asnam kana karantawa ne kawai ga wanda ke bauta ma gumaka duk in kace a idan dai aljani kake bauta ma wannan ba a gane shi ba ba komai ne ba dan an hau gori ba shirka ce ba to me shirka fal adillatu shar'iyya dalilai na shari'a ja'at bi khusus al asnam ta zo da kebance al asnam wato gumaka wa ghairiha da kuma wani wanda ba gumaka ba min al ma'budat na abubuwan da ake bauta ma al batila wanda yake bautan nan ba ta ce fi tilkal hikba min zaman cikin wannan lokaci duk wannan lokaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'awa an yi ta nuna cewa bai kamata a bauta ma wani wanda ba Allah ba far rasul sallallahu alaihi wasallam lam yumayyiz bainahum bai bai bambance ba tsakanin masu bauta ma mutane na gari da annabawa bal ba haka ba a addaha a addaha jami'aha min at-tawaghit ya kirga su gaba ɗayan su min at-tawaghit cewa suna daga cikin abu abin nan tsaguti faƙatalahum duna istisna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayyake su duna istisna ba da togaciya ba li yakuna dinu kulluhu khalisun lillah dan addini ya kasance Allah shi kadai ake bauta ma wa dalilul anbiya dalili kuma na al anbiya sune annabawa qauluhu ta'ala wa qala Allah ya Isa ibn Maryam farar Allah madaukakin sarki akai annabi Isa dan Maryam wannan ranar tashi alkiyama ne za a wannan Allah ya ce a anta shin kai ne kulta kacce linnasi ga mutane yahudu ke nasaru kenan ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah ku rike ni da ni da uwaye na kuma bayan Allah kuma bayan Allah kai ne kace haka ha da kai da mahaifiyarka kenan a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai annabi Isa kai ne kace a rike ka da kai da Maryam abin bauta kuma bayan Allah kai ne kace idan za a yi rantsuwa a rantsi da kai idan za a yi jiyo a yi wani aiki a yi fashi tiyata ko kuma a yi wani abu a ce ana neman taimakon masihi dan maryam kai ne kace a yi haka qala subhana yace tsarki ya tabbatar maka ya Allah subhanaka subhana tsarki ya tabbatar maka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai kasancewa in faɗi abin daban da gaskiya bai cancance ni ba wato ban cancanta ba in faɗi abin da na san ba nawa ne ba in ce nawa ne idan za a yi fashi mace a ɗebo mata ɗa daga cikin ciki a ce ana neman taimakon annabi isa ni wallah ban ce haka ba sannan ban ce a zan zuwa coci ana cewa hesu hesu sunanka da daɗi ban ce a haka ban ce idan za a yi wani bauta ba a zuwa bauta ne ban ce a ce min ɗan allah ba wallahi ban ce haka ba ba ya kunu li ana kula ba laisa liya bai cancance ne ba in faɗi abin da ban da gaskiya gashi ban bai cancance da ba nawa ne ba in kun ta kulta hu faqada alimtahu amma idan na ce wannan abin faqada alimtahu ai Allah ka sani ta alama ma fi nafsi wala alama ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina ni ban san abin da ke cikin ranka ba abin da ke nuna Allah na da rai ta'lamu ma fi nafsi wala alama ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne an ta'allamu bi masani na abin da shahi abin da ya fi kai ne masanin wannan abu kaga abin da ke nuna cewa ne annabi isa da aka bauta mishi sai tashar kiyama zai kafirce ma wannan bauta da aka yi mai zai ce ba shi ya cancanta a bauta ba ba to wa dalilu salihin dalili kuma wanda zai nuna cewa salihan bayi su ma bai cancanta a bauta musu ba dan wani yana cewa a to annabi isa annabi isa kace amma su salihan bayi ba sai mu ce faɗa Allah madaukakin sarki ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu Allah ya tuwa ulaiika wa anta wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman tsari wajen Allah ayyuhum aqrab wane ne yafi kusanci wa yarjuna rahmatahu kuma suna fatan samun rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna neman Allah ya kare su kaga bai cancanta kenan abota mai ba wa dalilul ashjari wal ahjari qawluhu ta'ala dalilin wato itace da kuma duwatsu fada Allah madaukakin sarki afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra wa tarwa wa manata thalithata al ukhra wa manata Allah ya ce ba ni labari kuna ganin allata wal uzza allata da uzza wa manata salisata al-ukhra da manata na ukun su al-ukhra dayan kuma shi dai na ukun su to sai malaki to wa hadisu abi waqid al-laisi hadisi na abu waqid al-laisi radiyallahu anhu qala kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila hunain a hunain wa nahnu hudasa'u ahadin bi kufrin wal mushrikina walil mushrikina sidr wato mu kuma ba mu jima da baro kafirci ba kenan ba a jima da fitowa ba walil mushrikina sidrun mushrikai su kuma suna da sidr abinda ake ma sidr ita ce magarya ya akufuna indaha suna zama wurinta sai su zo su zauna wurinta su yi ɗaroƙon cewa a ba masa suna bauta mata wani nutsu na biya asliyatin kuma suna sarkafa abin nan nasu makamansu kenan makamin yaƙi ka yin ɗauki makami ka je wajen yaƙi da sai ka su ka sarkafa shi in ka sarkafa shi gobe sai kuma ka je ka abin nan kama nan an ce wasu suma in za a je arwa to shi wani mutum akwai wani abu wanda yake kai shekwana wani wuri ko makabarta ko wani abu kamar haka idan ya abin nan gobe sai haita da shi wajen arwa wal mushriki na sidrun ya akufuna inda wa yanutuna biya aslihatahum kenan saboda makamin idan aka ce da shi kaga za a samu nasara kenan yuqalu laha zatu anwat ana ce mata maratai shine zatu anwat su haka sunanta da an ce ashe maratai ko ya san inda maratai inda yake ita wannan ce famararna bisidrin bisidratin sai muka huce mu wajen wani katon abin nan magarya katuwa faƙulla sai muka ce a rasulullah ma'aikin Allah ija allana za ta anwata kuma a samu na maratayi kama lahum za ta anwata kamar yadda suke da za ta anwata wannan malam bai ka cika hadisin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda watar waya ce ce Allahu akbar qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha yake to wallahi kun faɗi abinda banu isra'ila suka ce ga annabi Musa ka sanya mana abin bauta kamar yadda su ma annan suke da abin bauta annabi Musa mai yake cewa innakum qaumun tajhalu inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batil ma kanu ya'malun to kenan wannan sannan manzo Allah cikin hadisi yake cewa la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadu al quzzati bil quzza shibran bi shibran wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh to mala yake cewa alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu an na mushirki zamanina kuma mutum ya sani cewa mushirkan zamaninmu aghlaz wato sun yi kaushi shirkan na shirka sun yi babban shirka min al'awwali sama ga mushirkai na farko saboda mi ma laiki tuwa li'annal awwalin saboda na farko yushirkuna firraka suna shirka ne lokacin da suke cikin yalwa lokacin da mutum yake jin sarari haka zai je ya tabo da babin da yake so sai ma da yake cewa wa yukhlisuna fi shidda sai kuma su yi ikhlasi su bauta ma Allah lokacin da suke cikin tsanani kaga kenan su kuma imma da yake cewa mushriku zamani na mushrikan zamanin mu kaga lokacin malafa sai shekara 100 na ko 900 da wani abu to ma da yake cewa mushriku zamani na bai san ma yanzu abin ya ƙara tsananta ba mushriku zamani na da'imun su shirka su kullun ne firraha'i wa shidda lokacin da ake cikin tsanani da kuma lokacin da ake cikin yalwa mutum in yana da kuɗi yana ji da kuɗi sai ce to ha abubuwan nan sai an tattaushe su in yana cikin mulki mulki na abin da sai ce to mulkin gawa yanzu mutum wani yana shiga gaba gare ka kaga sai ya je ya samu wani buka ce ya kamata a kame min bakin kowa kai adalci kana za ka kame bakin kowa wallahi in dai baka yarance ba zan can bakin kowa bai kamuwa in an kami na kowa ba a kama bakin ɗan izala to amma ka ce a kama bakin kowa kuma kana cin amana kuma kana da kuɗi ka ce ni so nake ka a shiga gabana to abinda ya ka a shiga gaban ka kakka waya dan ka waya don da abin ka gaban ka yake Allah mana ce wallahi ni wani mutum ya ce min sai na gani to ni kuma duke gatawa wani ne wani ne sai ka ga yo ba ka san ka gani ka rumta idon ka mana tun da ya ce sai ka gani ka ce ba ka san ka gani karamta idan ka shi kenan ka gama wannan shi ne abin nan kuma idan duke ta fara sha da ba sai ce a to haka ga abubuwan nan wasu a hankali suna cikin mota ya ga mota tana tangar tangar sai fara lalaba shi wai layan nan kuna baro ta gida kuna baro layan nan gida to kaga su mushrikai na da ba haka suke ba su ba haka suke ba wanda yake cewa a faɗar Allah maɗaukakin sarki fa'iza rakibu fil fulki idan sun shiga cikin jirgin ruwa da'a wallaha sai su kira Allah mukhlisina lahu din suna ma tsarkake addini ga Allah wannan ma najahum ila albarri idza hum yushrikun lokacin da Allah ya fitar da su sai kaga sun kuma sun koma shirka sun koma shirka to duka dai mushrikai ne da wa'antan da namu na yanzu da na wancan amma dai namu na yanzu kan sai ya kaushi jama'a yake cewa wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wala yake cewa bayyana al-muallif rahimahullah wato malami mai wannan littafi ya bayyana fi hadhihi al-qa'ida cikin wannan qa'ida mada khuturati mawqif mushriki zamanina wato tsawon hadarin mushrikan zamanin mu dan akwai hadari gare ta mutum kana cikin yalwa baka san Allah ba kuma ka haita daga cikin yalwa baka san Allah ba duka sai ka hada Allah da wani kuma kana cewa kai musulmi ne idan kaga abu ya same ka kace alhamdulillah kace alhamdulillah zuwa na sun sa hannu idan kaga abu ya tayi kace suwa ne suwa sun cire hannu ko kuma tunda ni ga wani ya mutu na san ni kan tawa ta kare ta karan banza da wuri to sai malai yake cewa izhum ashaddu shirkan min min al-mushrikin al-awwalin saboda sun yi girman shirka sama ga mushrikai na farko malai yake cewa la'anna mushriki zamanina mushrikan zamanin mu yushrikuna billahi fi shiddati war raha amma mushrikul madi amma mushrikuwa da suka huce fa innahum yushrikuna fi raha aw idan ana cikin alwani ake shirka wa ya'tarifuna billahi wahdaniyatahu kuma suna tabbatar ma Allah da cewa shi kadai da nan da abota ma fi shidda lokacin da suke cikin tsanani walaita fa idza kana al-kuffaru alladhina bu'itha fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqallu shirkan wa kaffarahum wa kaffarahum Allah idan ya kasance mushirikan da Allah ya turo su lokacin annabi Allah ya turo annabi lokacinsu aƙallu shirkan sun yi ƙarancin shirka wa kaffarahumullahu kuma amma duk da haka sai da Allah ya kafirta su su cikin yalwa suna shirka lokacin da ake cikin sarari ba cikin yalwa suna shirka amma lokacin da ake cikin tsanani ba su shirka amma duk da haka Allah ya kafirta su kuma Allah yake cewa fa ma baluka bi man shirkuhum da'im to me kake tsammani ga shirka wanda shirkan shi zargagaina haka yake tai jiddadan alaina kullu sai yayi shirka Allah yake cewa fi sarra'i wa darra wa dole ga da yake cikin yalwa da lokacin da yake cikin tsanani Allah yake cewa fa hum kuffarun min babi aula wallah wannan su ne kafir su ba suka shi da ta zama kafirai to malaka ta wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah dai shine mafi sani sannan kuma tsira da aminci Allah su tabbata ga annabinmu wannan abin da yake na littafin kenan kenan nan muka kawo karshen shi littafi na alqawaidul arba